larabci akwai mu'allaka ɗaya wadda yake ta zo bisa wannan baharin ita ce mu'allakar amurbin kulsumi mu'allakar amurbin kulsumi to ta zo ne wanda tana cikin mu'allakokin larabawa guda bakwai ko guda goma alahu bidu sahaniki fasbahina wala turki humural andarina to wannan kasida ta zo a wannan baharin ne baharul wafir to da yake fihi lana ganamun ishara zuwa aruri na farko shine wanda yake makaduti da kuma rarbinsa wanda yake kamarsa shine faɗin imru'ul kaisi lana ganamun nusawwiqu ha gizarun ka anna quruna jillatiha isiyu lana ganamun lana ganamun nusawwiquha nusawwiquha jizarun to lana ganamun wato la na ga na mun nusawwiquha jizarun wato ya zo mufa ala tun mufa mufa wato nan an yi abin da ake ce da shi wato mufa ala tun ganamun ganamun nusau kaga nan aka mai da shi ɗauri a maimakon ya zamo da fata nusau wiku ha mufa ala tun gizarun fa'ulu fa'ulu to wannan ya zo an masa ƙarfi kenan ko to shi ma kuma rarbin nasa ya zo haka ka anna ƙuru ka anna ƙuru mufa'alatun na jillataha mufa'alatun isiyu fa'ulu to ya zo kenan makaduci da arorin da rarbin gaba ɗaya mufa'alatun ta koma mufa'al an mai da ita fa'ulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu lana ganamu nake cewa muna da awakai da tumakai nusawwiku ha da muke kora ta da yawa wato suna da yawa kwarai nan tankirin a musnadu ilaihi don nuna yawa ne da aka ce ganamun din da ya kawo shi da tankiri don nuna yawa ne an ce ana yin tankirin musnadu ilaihi don a nuna yawansa to nan ganamun din wato da ya kawo shi ni kira don ya nuna yawa ne nusawwiquha da muke kora ta da yawa gizarun wanda suke masu yawa kwarai ka anna quruna jillatiha kai ka ce kauhan manyanta isiyu sanduna ne wanda a wata ruwayar yanda yake ya zuwa diwanin sa ala illa takun ibilun fami iza ka anna quruna jillatiha isiyu to to bihi rabi'atu to wannan kuma ishara zuwa wato aruri na biyu da rarbinsa wanda yake kamarsa shine faɗin mawaƙi da yake cewa laqad alimat rabi'atu anna hablaka wahinun haliku laqad alimat laqad alimat laqad alimat rabi'atu an wato zuwa an ɗin shi ne ƙarshen shaɗari na farko misra'i na farko na baitin na hab la ka wa hi nun ha li kun kaga ya zo mufa alatun mufa alatun mufa'alatun mufa'alatun ya zo kenan an masa jaz'u an masa jaz'u kenan an shafe tas'ila daya laqad alimat rabi'atu anna hablaka wahinun khaliqu haqiqa rabi'atu kabilar rabi'atu ta san cewa igiya alkawarinka ta yi rauni kwarai ta tsotse wato baka kula da alkawarin da yake tsakaninku da ita ko tsakaninku da wanda kaiwa alkawarin duk kabilar rabi'atu sun san baka kula da alkawarin da kai ba to wannan shine wato ta aruri na biyu da rarbinsa wanda ya kama da shi to a ta'asini ishara zuwa rarrabi na biyu na wannan arurin na biyu wanda shine rarrabi na uku na wannan baharin shine wato wanda yake an masa asubu an masa asubu a maimakon a ce mufa'alatun aka ce mufa'altu sai zamo mafa'ilun wato na biyar mai wasali an mai da shi mai sukuni shine fadin mawaƙi da yake cewa ƙu'a tibuha wa a muruha fa tugu ribu ni wa ta'a si ni a ganin da zai zo mu fa ala sai aka mai da shi mai sukuni shi ne an masa asu kenan tunda na biyar ne ga farkon tafiyar mu fa ala tun sai ya zama mu fa al tun sai ya zama aka mai da shi mafa'ilu wa atibuha wa amuruha fatuguribuni wata asini u'atibuha ina raraukarta in ce ai abin da kike yi ba daidai ba ne ki daina wa amuruha ina umartarta fatuguribuni amma ita duk sanda na raraukance ta a maimakon ta ji maganar da nake faɗa mata nasiha da nake mata sai ta dawo ta kini ta fusata ni wata asini in kuma na umarce ta ta saɗe ni wato ya zama akwai laffu ne da na sharo murattabi a nan wa atibu ha fata guribu ne idan na rarraukance ta na ce abin da kike yi ba daidai ba ne ki gyara sai ta fusata ni wato sai ta fusata ni a maimakon ta daina din ba za ta daina ba wa amuru ha ina umartar ta kuma cewa ki kaza man fata asini sai ta saɗe ni ta ki to wato wannan shine shahidi na uku wato shahidan rarbin wannan baharin sun kare kenan don tunda an faɗa cewa rarbansa guda uku ne kawai to an gama kenan yanzu sai wa'yansu zihafai da suka shiga masa shi ne ya fara zuwa ya fara nuni zuwa zihaful asli zihaful asli wanda yakan shiga masa da yake walam taskaɗe azar walam taskaɗe azar wato ishara zuwa faɗin amrin ma'adi karim Allah da gare shi wato sahabi ne na annabi ko ya musulunta farkon kasida tasa amin raiha na tadda istami'u yu'arriqu ni wa asabi huju'u to a kasidar ne ta wannan kasidar daman daga wannan baharin ne baharul wasif to a kasidar ne yake ya faɗi wannan baitin shahidin wanda shi hazaraji ya nuni zuwa gare shi da walam tastaɗi shine faɗinsa iza lam tastaɗi shay'an fada'ahu wa jawizhu ila ma tastaɗi'u iza lam iza lam tastaɗi shay iza lam tastaɗi shay an fada'ahu kaga duk ya zo tafilar guda biyu ta zo duk da wato asubu mafa'ilun mafa'ilun fa'ulu wajawizhu wajawizhu ila ma tasta'i'u shi ma wannan duk ta zo da asubu kuma fa ilu ita wannan ba ma asubun ba an mata ne kuma ya za a kira wannan mufa'alatun ta koma mufa'ilu an samu zahati muzdawji ya ake kiran wannan na biyar an masa sukuni na bakwai kuma wanda yake mai sukuni an shafe shi ya ake cewa da wannan a in asu shi na biyar din ba iyaka na biyar din mai wasali a mai da shi mai sukuni to amma kuma yanzu ga na bakwai kuma wanda yake mai sukuni an shafe don sun haɗu ya zama zihati ne muzdauji ya ake cewa da wannan a habna ai zihati ne mufradi shafe na biyu mai sukuni shine habanu wannan zihati ne muzdauji guda hudu ne kawai zihafan mu muzdaujai akwai habalu akwai hazlu akwai shakalu akwai naqasu to wanne ne wannan a ciki naqasu ne naqasu ne shine an hada asbu da kafu an hada asbu da kafu kenan kafu shine shafe na bakwai mai sukuni eh kafu shafe na bakwai mai sukuni habnu shafe na biyu mai sukuni tsayu shafe na hudu mai sukuni a kabaru shafe na biyar mai sukuni kafu shafe na bakwai mai sukuni to wannan an haɗa asubu da kafu ya zamo na kasu kenan wajawiz hu mafa'ilu kaga wannan amsa ne na kasu kenan a wannan taf'ila wannan taf'ilar ta farko a misra'i na biyu na baitin nan wato ajizin baitin an sami zihafi muzdauji wanda ake kiransa na kasu mafa elun fa'ulun didde kowanne a cikin tafilolin guda hudu ya zo da asubu ita wannan ma bayan asubin ta samu kafo ya zamo za a ce kenan ta samu na kasu a gaba daya izalan tastaɗi shay'an fada'ahu wajawisu ila ma tastabi'u idan baka da ikon zuwa da abu to ka kyale shi abinda duk yake yafi karfin ka ka yadda yafi karfin ka sai ka zauna lafiya wajawisu ila ma tastabi'u kai kwaitare shi ka zo da abin da kake kana da iko sai kai kokari ka samu wani abu a rayuwa akwai abubuwa da yawa in wani abin yafi karfin ka wani bai fi karfin ka ba wanda yafi karfin ka to ka kyale shi wato ya yi daidai da faɗin ibnu duraidin kenan a makasura da yake cewa mallan ya kif indanti ha e kadarihi ta kasarat anu fasihatul hada ya ko huda fasihatul huda mallan ya kif indanti ha e kadarihi ta kasarat anu fasihatul huda wanda ya ki tsayawa inda matsayinsa ya kare to a ƙarshe ya taka ma ɗan kaɗan taki ɗan kaɗan ma sai ya gagare shi wanda karfinsa ya gane yake shi sai ya ci gaba da tafiya to sai dai a zo a ɗauke shi amma wanda yake da karfinsa ya ƙare ya haƙura sai ya koma lafiya to wato an ce wani ya je wajen halilu halilu ibn ahmada wanda shi ne ya fara aje wannan fannin na aruri yana karatun aruri a wajensa to amma shi mutumin bai da fahimta ga naki amma kuma allah bai hore masa ba to sai halilu ya gaji ya gaji ya gaji saboda koyaushe sai ya je ya bata masa lokaci ya ta kokarin nuna masa amma shi ba fahimta sai wata ran dai halilu ya ce da shi do Allah so nake kai mun in baitin nan idza lam tastabi shay'an fadahu wajawisu ila ma tastabi'u to ma shi mutumin da yake zuwa sai ya gane me halilu yake nufi shikenan sai ya daina zuwa shikenan sai ya daina zuwa to بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك لولا خير من ركب المدى wato a to ai an karasa shukur idan lam tabtadi shay'a wato daga wannan yana nuni zuwa zihafan da suke faruwa a wannan baitin irin waɗannan zihafan guda bakwai ne na farko shine asubu da yake afuwa wanda shi muka bagana sajiya mufa'alatun ta koma mufa'altu wanda baitinsa shine zalam tastabi shay'an fada'ahu wa jawizhu ila ma tastabi'u idza lam tastabi إذا لم تس مفائل تبئ شيئا مفائل فدأه فأول وجاوزه مفائل نما باوي كوي asibu ne a kawai ba har ma kuma da kafu shi yasa ya zamo na basu kenan a wajawisu mafa'ilu ila ma tas mafa'ilun tabi'u fa'ulun to a shahidin asulu kenan to kuma sai shahidin akalu menene akalu shine shafe na bakwai ne a shafe na biyar shafe na biyar ko wanda yake mai wasani shafe na biyar mai wasani shi ake kira akalu shafe na biyar wanda yake mai sukuni kabaru ake ce mishi to shafe na biyar ko wanda yake mai wasali shi ake kira akalu to akalu yana afkuwa zihafin akalu yana afkuwa a wannan baharin shahidinsa shine suduru suduru din nan wato ishara zuwa faɗin mawaƙi da yake darun lifarta na ifaru ka annama rusumuha suduru darun lifarta na darun lifarta na ifaru ka annama manazilun manazilun lifarta na ifaru manazilun lifarta na ifarun ka annama suduru كأنما رسومها صدور منازل مفاءة أما ما كون أتي مفاءلة أن شاتي لامن نن wanda shi ne harafi na biyar mai wasali mufa'alatun ta koma mufa'atun sai a mai da ita mufa'alu manazilun lifartana shi ma dai a nan mufa'atun sai a mai da shi mufa'alu lifarun fa'ulu ka annama ka annama mufa'atun shi ma dai rusumuha shi ma dai mufa'atun din ne ka an suduru fa'ulum to wannan baitin shine shahidul akali manazilul li farkana kifaru ka annama rusumuha suduru to hasirin kuma ishara izba wato zuwa shahidin naɗas da yake afuwa a wannan baitin a wannan wato baharin ana samun naƙaso a cikin wannan baharin menene naƙasun shine wato a shafe wato na bakwai mai wasali a mai da shi mai sukuni sannan kuma a shafe harafi na bakwai a shafe harafi na bakwai mai sukuni mufa'alatun ta koma mufa'altu mufa'altu a shafe nunin shi ne harafi na bakwai mai sukuni lamun kuma harafi na biyar mai wasanni a mai da shi mai sukuni sai ya zama mufa'altu sai a mai da shi mafa'ilu shi ne faɗin mawaƙi lissalamata darun jiha ce ne lissalamata darun jiha ce ne to wannan wato shi ne shahidin na kasu da yake zuwa a wannan bahar kabakin hulukin rasa kabakin hulukin sahakin sifaru kabakin hulukin sahakin sifaru kabakin hu mafa'ilu lukin sahaki mafa'ilu sifaru fa'ulu to an masa wato na kasu kenan nakas ya zo a cikinsa an hada wato an wato an hada yi masa asubu shine na biyar mai wasali a yi masa sukuni da kuma kafu wanda shine shafi na bakwai wanda yake sake na bakwai mai sukuni wanda shi ake kira na kasu kenan ko jihati musdaujin to sai kuma wannan ishara wato zuwa yadda a shi wannan baharin akan samu harmu akan samu harmu ya zamo ya haɗu tare da wani illa mufa'alatun lil'arabi mufa'alatun lil'arabi wal waqati wal jamam wa harmun wa naqasun fihi waqasun wa kadmara yanda ya gabata can gare mu a baya mufa'alatun ita mufa'alatun din nan da take zuwa a wannan baharin lil arabi tana arbu yana zuwa a cikin ta menene ma'ana arbu shine ai mata harmu tatil mufa'alatun din ai mata harmu a tace nemin nan kuma bayan an yi wannan a zo a tace na bakwai mai sukuni a maimakon mufa'alatun ya koma fa'altun fa'altu to wato kenan ya zama ya haɗu kenan shahidinsa in nazala ya nuna zuwa gare shi da wannan wato in biha nazala shita wato shahidinsa shine faɗin mawaki in nazala shita'u bidari qaumin in nazala shita'u bidari qaumin tajannaba jara baitihi mushita'u in nazala shita'u bidari qaumin tajannaba jara baitihi mushita'u lokacin da tsanani wahala ta sauka a gidan wani waɗansu mutane to su kam wanda duk ya murkusaka da gidansu ya huce a ce ya ga tsanani domin sun san kula da waɗanda suke tare da su to in nazala in nazala fa'alatu fa'alatu shita'u shita'u bida shita'u bida mufa'alatun riqaumin fa'ulu tajannaba ja tajannaba ja mufa'alatun rabaitihimu mufa'alatun shita'u fa'ulu wato a mufa'alatun ta farko ita ce illata afu an shafe min sannan kuma wato an shafe an yi akalu kuma shine ake an hada ake ce da shi arbu kenan mufa'alatun lil arabi mufa'alatun lil arabi wal qasmi wal jama' to an faɗi shahidin arabi to tafahasha wa shi kuma wannan ishara wato zuwa kasmin da yake afuwa a ciki kasmu da yake afuwa a cikin wannan baharin shine faɗin mawaƙi da yake ma ƙalulana ma ƙalu lana sadadan walakin tafahasha amruhum wa atau bi hujri ma ƙalu fa'ilu mufa'ala sun ce ta koma fa'ilu an shafe mimin an shafe mimin kuma aka zo aka yi waƙasu harafi na biyar mai wasali aka mai da shi mai sukuni sai zamo fa'altun mufa'alatun ne koma fa'altun shine ma qalu fa'altun lana hairan mafa'ilun walakin fa'ulun tafahasha am mufa'alatun ruhum wa atau mufa'alatun bi hujri fa'ulu wannan shine shahidin shi wannan a kasmun da yake abuwa kasmu kasmu ko mufa'alatun lil ardi wal qasm to laula laula din nan kuma shi kuma isara zuwa jamamu da yake afuwa a wannan bahari laula isara zuwa jamamu da yake afuwa a wannan bahari shi ma tunda dai mufa'alatun din nan ce wato faɗin mawaƙi da yake laula malikun ra'ufun rahimun laula malikun ra'ufun rahimun ta daraka ni bi rahmatihi halakatu laula ma fa'ilu a maimakon can da aka ce fa'ilun nan kuma ya zamo ma fa'ilu bayan duk an yi an zo an ƙara wani abu laula ma fa'ilu likun ra'ufun mufa'alatun rahimun fa'ulun تداركني مفاءلة برحمته برحمته مفاءلة هلكة فأولو to wannan shine sahibin jamamu wato anan an ya ra'ufu ya kawo shi da kasar ra'ufu ra'ufu wanda an faɗa cewa lugga ne a farkon hidaya mun ji inda ibnul jazari hidaya da muke karantawa ta musalahul hadisi mun ji da ibn jazari ya amfani da haka sunan ubangiji subhanahu wata'ala ra'ufu akwai lugga ta ai kasarin su ake ra'ufu wanda wannan baiti shahidi ne akan haka da kuma shahidin da muka kawo a sannan na fadin jariro da yake cewa ya rani muminina alaihi haqqan ka fi'lil walidin ra'ufin rahimi أمير المؤمنين على صراط إذا أوج الموارد مستقيم يرى للمسلمين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم يكي رؤوف كيما shi kuma wannan wato ishara zuwa wasu wakasu da yake afuwa ita mufa'alatun din nan ahan wakasun da yake afuwa a cikinta wanda shi ne a haɗa harmu da kuma naƙasu menene naƙasu mufa'alatun ta koma fa'altu eh mafa'altu ta koma mufa'altu sai a mai da ita mafa'ilu to kuma sai a shafe mimin ya koma kawai fa'ilu fa'ilu wanda shi ne wakasu da yake zuwa a wannan baitin da wannan baharin shi ne fadin mawaƙi da yake cewa an ta hairu marar kibal maɗaya wa akara muhun aban wa ahan wa umma an ta hairu marar kibal maɗaya an ta hairu marar kibal maɗaya to an ta hai an ta hai fa fa'ilu fa'ilu kaga ya koma an ta hai fa'ilun kawai a maimakon mu fa'alatin ya koma fa'ilun an ta hai rumar rakibal mu fa'alatun maɗaya fa'ulun ya zama fa'ilun a maimakon mu fa'alatin ya koma fa'ilun an masa waƙasu kenan wannan shi ake kira waƙasu kenan shi ake kira wa kasu yana abin da yana cikin abin da yake akwai a wannan baharin tun da mufa'ala tun ce yanda ya gabata gare mu mufa'ala tun lil arabi wal qasmi wal jamam wa haramun wa naqasun fihi wa kasu wa kadmara to to alhamdulillah wato wannan baharin yadda ya gabata gare mu bahari ne wanda ɗaya daga cikin mu'allakoki guda bakwai ko goma na larabawa an yi ta ne a wannan baharin ita ce mu'allakar amurubnu kulsuni amurubnu kulsuni alahu biyu sahaniki fasbahina wala turki humural andarina akwai wata kasida ta wani malamin malaman mu malam mahmud na malam salga ni niyya da yi wadda da mashuriya ce kwarai a nan malamai suna kula da ita kwarai saboda bayanin wato irin yadda shawai shau man salgai tsaya kwarai a kan jaddada suna annar sallallahu alaihi wasallam da ita wannan waka san da ya kosi shau mal abubakar mijin nawa ma ya yi ta zunta wadda ita ma ya yi ta a wannan baharin ne wato da a ƙarshe yake cewa wato bi kaunin layyinin hadir izama to haɗibu bin nasihati ya hakimu wala ta garar iza a hadin jafata wa qul ya hadika lirrushidil karimu wa tarkun nafsi ma ta tadu harbul fala ta da'i talattufa ya fahimu wa ma fi filihi ja'al hilafu fala inkara lakin man yahumu liya abasa zali khilafa ya kuru ya za ta jannubu misli za hairun animu to ita wannan kasida duk ta zo a wannan baharin ne ha a ƙarshe ma dama yake nuna haka wanda daman shi shi shau malam mahmudu shi malam mahmudu na malam salga ɗaya ne daga cikin manyan malaman aruri na wannan garin ɗaya ne daga cikin manyan malaman wanda suka fiye ilimin aruri sosai a nan garin to kuma wata kasida ma da shehu abdullahi na gwandiye zamanin shehu usman wakacin da sarkin gobir ya kiran duk malamai na kasarsa da sallah babba ya musu alheri mai yawa ya kawo abu wanda ya fi duk wanda ya ba sauran ya ba shehu usmanu sai shehu usman ya ce o ni ba wannan ne abin da nake nema a wajenka ba ni dai abin da nake so a kyale ni ni da almajirai na yi wa'azi kawai a kyale mu cewa da aka yi mu daina yin wa'azi ko sai mun yi kaza mun yi kaza ni wannan ne nake so sai sai ke ta to inda wannan ne ai mai sauki ne ka je ku je ku ta yin wa'azin ku an kyale ku to shine to Abdullahi wata kasida yana fadar wannan bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni anin ala alaina la tazulu da karshe yake cewa wa qad kamulat ubayyatul fakiri wa bughyatuhu min al-mawla al-qabulu nuzimna bi watirin baharin ya kulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mhm yake to